والسلام على عبده ورسوله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ‘yan uwa masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu yadda a ranar juma'a da ta wuce ake bayanin cewa insha Allah ta'ala yau karatun da muka fara wanda ta wani wajen a iya cewa bai abki ba don an tsara shi bisa cewa insha Allah ta'ala ita alfiya ta dan malik mu samu a shekara uku a ce an gama ta to amma gashi daga yi uku ko hudu aka tafi hutu har wajen shekara guda shi yasa mu ma makarantar tamu ta zama kamar ta wani wajen kamar jami'o'i yanda sun tafi yajin aiki mu ko yajin aiki ne ko kaka to alhamdulillah amma shi a koyaushe irin wannan ga mai himma ai ma wata mamoriya ce saboda yadda aka ɗauko da ba da shawara ga 'yan uwa cewa musamman baitocin alfiyar musamman baitocin alfiyar a ƙoƙarin haddace su a ƙoƙarin haddace su wanda idan da a ce an yi wannan hutun da aka samu kaga wato wata dama ce ga mai kokarin haddar a ce ya haddace din tun da la'alla ba bai fi baiti hamsin ba la'alla wanda aka yi kaga kenan a wajen wata goma a ba da dama a haddace hatta sharuhin kenan kowane sharhi ma sai zama a iya bi kenan to amma dai alhamdulillahi gashi za mu koma ga wannan karatun muna roƙon Allah ya azurta mana ɗorewa a karatun kuma ya azurta mana fahimta ya azurta mana hilasi ya saka wa magabatanmu da alheri kuma duk wata fitina ko wani abu da yake tasowa mara daɗi to Allah ya kawar da shi Allah ya kawar da shi Allah ya maganta mana ya maganta wa musulmi gaba ɗaya ya maganta wa ma duk duniya gaba ɗaya Allah ya riko da hannayen alhamdulillah ita alfiyata dan malik ina ne aka kwana wajen rabin fatah malar sare ra'udu lalata shaidanin rajin bismillah rahman rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وجر بالفتاة ما لا ينصرف ما لم يرف أو يف بعد الردف واجعل لنهو يفعلان النون رفعا وتدئين وتسألون وهصفها للجزم والنسب السمة كلم تكوني لترومي مظلمة وسمي المعتل من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه زهر ورفعه ينوى كذا أيرا يجر وأي فعل آهر منه ألف أو واو نو أو واو نو ياء فمعتلا ورف فالألفان فيه غير الجزم وعبد نسب ما كيدعو يرمي والرفع فيه من ويحذف جازما ثلاثهن تقري حكما لازما baitoci tara da suka rage a kawo babi wanda da a tsari an ce kamar baiti goma za a ringa yi amma dai ai ragin da aka samu ba mai yawa ba ne ko? alhamdulillah ya ce wa jurra ka jarranci ka jarranci malayen sarfi duk suna da baya sarrafa a nan gaba akwai babi da za a kawo musamman akan bayani akan wanda baya sarrafa abinda baya sarrafa daga suna amma dai a takaice a nan a gane dalili ɗaya ke jawo a ce suna baya sarrafa shine me kama da fi'ili matuƙar suna ya yi kama da fi'ili to ba zai sarrafa ba wanda rashin sarrafa shine ba zai karɓi a yi masa faɗuwa ba ba zai karɓi a yi masa faɗuwa ba za a yi masa lirabi amma ba zai karɓi a yi masa faɗuwa ba haka kuma ba zai karɓi a yi masa kasara ba Ah, saboda kasara alama ce a matsayin li'irabi kasara a matsayin li'irabi alama ce ta suna wanda ya amsa cewa suna shine wanda ake cewa al-ismul mutamakkilul amkan al-ismul mutamakkilul amkan shi suna akwai wanda yake mutamakkini shine wanda ake wa li'irabi to a wanda ake li'irabin akwai mutamakkin amkan shine wanda yake sarrafa akwai mutamakkin gairu amkan shine wanda baya sarrafa a to daga gaba za a yi bayanin akan sunan da ba a sarrafa da dalilan da suke jawowa ya zama suna ba a sarrafa to sunan duk da ba a sarrafa a halin jarra alamar jarra tasa shine a yi masa fata kamar na ƙur'ani salamun ala ibrahima fahayyu bi ahsana minha ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل آه تدوان السنان لبا سرفا محاريب وتماثيل لبا سرفا آه جفاني ذاك أدفت أكنت ديك سي سنان من سرفا sai gashi an masa jarra da kasra kuma ya karɓi faɗuwa a shi wannan jora da aka fara baitin nan da muke kai da shi ta yi yadda aka fassara ya zamo fi'ili amri ne ta yi kuma ya zamo fi'ili ne mabni ga maf'uli wato jurra ana jarrantar malayan sarraf duk sunan da baya sarrafa bil fatati da fata ko kuma jurra ka jarranci in an ce fi'ili amri ne kenan bil fatati da fata ka jarranci malayan sarraf duk sunan da baya sarrafa malam yura matuƙar dai ba a rafa ba in an rafa to sannan sai a yi masa jarra da kasara domin irafan nan da aka ta rage masa kama da fi'ili dai domin shi fi'ili ai ba a rafa shi suna kadai ake rafawa fi'ili ba a rafa shi arafi ba a rafa shi suna ne ake rafawa to shi yasa idan sunan da ba a sarrafa ya zo aka rafa to sai ya zamo ya rage masa kama da fi'ili shi yasa a sannan sai a yi masa jarra da kasara kamar na ƙur'ani fi a hasani ta ƙauye da ƙarfafa insana fi a hasani a hasani asali kalma ce da ba ta sarrafa amma ana aka sarrafa saboda an rafa amma kamar a ce a suratul nisa'i da yake ba a rafa ba sai aka yi masa jarra da fata fahayyo bi a hasana minha bi a hasana annan ko aka ce fi a hasani to me kawo jar a rafawa au ya ku ba da alarade ko kuma bai zabo ya zo bayan al ba in ya zo bayan al sunan da baya sarrafa aka sa masa al ta ta'arifi to shikenan sai ya sarrafa sai a yi masa jarra da kasara kamar na qur'ani wa antum akifuna fil masajidi wa antum akifuna fil masajidi waj'al linahwi yaf'alani nuna raf'a wato wannan anan da yake waj'al shi yasa a baitin da ya kare ko da yake an ce jurra ta yi zama fi'ili amri ne ta zama fi'ili ne mabni lil maf'uli to amma a dauke shi akan cewa fi'ili amrin ne yafi karfi saboda ya zama wannan waj'al an adabta fi'ili amri ne akan fi'ili amri ma'ana an adabta jumla dalabiyya akan jumla dalabiyya amma an dauka wancan wa jurra wato mabni ne na maful ya zama ita jumla ce habariya nan kuma an kawo jumla dalabiya ko da yake haka ba laifi bane amma dai an fi son samun tanasuri a ce wa yanda wannan ya zo na kusa da shi ma ya zo haka kai ya zamo abin ya yi bambara kwai waj'al yace ka sanya annuna nuni raf'a a halin raf'a linahawi yaf'alani da duk wani fi'ili murari'i da aka rafa wato ya sadu da alifu tasiriya ko kuma ya sadu da wawul jam'i ko ya sadu da ya'il muhadaba wanda wannan shi ake cewa fi'ilai biyar su ake kira fi'ilai biyar fi'ilan nan biyar su ne yaf'alani taf'alani yaf'alani a halin gaibi wato waɗanda ba sa nan su bi suna yi taf'alani a halin hidaba wato wanda kuke nan ko biyu kuna yi ko ya fa'aluna a halin gaiba su da yawa suna yi su da yawa maza ko taf'aluna ko da yawa maza ku ne ko anti taf'alina mace guda ɗaya wannan dai su ake kira al-af'alul hamsatu to af'alul hamsatu din nan ba wai sai ya fada ne ba duk fi'ili murari da ya zo ya sadu da alifin tasniya daidai na ga'ibai ne ko na muhaɗabai ko ya sadu da wawun jam'i daidai na ga'ibai ne ko na muhaɗabai a ko ya sadu da yar muhaɗaba to daidai alamar raf'a su shine a sa nuni sai a sa nuni idan da a ce za a yi tambaya a nan a yi zufin sabbi rabbikal ala wanda galibi a nan muka fi ɗauko sura mu karanta a sallolin nan guda biyar to a farul hamsatu akwai inda akwai ɗaya daga ciki ko akwai su duka sun kai guda nawa daga sabbi rabbikal ala a suratul a'la akwai ɗaya daga cikin fi'ilan nan guda biyar amsa dai a takaice babu ko to suratul gashi ya tifa nan ma dai babu ko akwai a suratul gashiya akwai ɗaya daga cikin al'af'alul hamsatu ɗaya daga cikin muhimmancin nahau shine ya sanar da kai ko ya koyar da kai duk maganar da za ka ya zamo mai ka faɗa ka fahimci ma'anarta ka fahimci yadda take juyawa wanda wannan yasa suke ganin ai na hau da a ilmai ma ba kamarsa akwai wani malami da yake cewa wa iza da lafta min al'ulumi a jallaha fa a jalluha min ha muqimul alsun in kana neman ilimin da yafi kowanne daraja to ai ilimin da yafi daraja shine wanda zai gyara ma harshe ka faɗi magana ba tare da kayi kuskure ba wanda wani ilimi ne wannan ilimin na hau ko to a wannan hizfin wanda surori nawa ne daga suratul a'la zuwa suratul nasi surori nawa ne surori 28 ko 28 ne haka ne to a cikin surorin na 28 af'alul hamsatu an samu kamar gudana are a suratul takasur akwai ko kalla sawfa summa kalla سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترونها aina da kinsu da tus'anun na an samu wajen guda shida ko an samu wajen guda shida bayan ita fa da ba su wani kafirun ai gashi la a abudu ma ta'abuduna akwai wannan ma ta'abuduna a suratul nasr akwai yadkhuluna fi dinillahi yadkhuluna na suke afa al-ramza to bayan wayannan sai wanne sai wanne a su da wannan fi'ilan a halin raf'a ana yi musu raf'a da nuni ne in an sa nuni an ce antum ma taf'alani ko huma yaf'alani ko antum taf'aluna ko hum yaf'aluna ko anti ya hindu taf'alina a to ana nufin a halin raf'a suka zo wa tal'ina ko tal'ina shine duk wani fi'ili murari'i wanda yake aka dangana shi ga yar muhadaba yar mace guda ɗaya da ake magana da ita shi tad'ina din nan la'alla akwai masu tasirifi akwai wanda tuni sun ɗauke shazal arfi ko ko babu akwai wanda murwisa ne suke ko akwai wanda wanne suke to tar'ina da asali ya kalmar take me ya faru har ta koma tar'ina ba dai tar'ina ba dai asalinta tunda a nan a asalin filin abinda aka kawo harafi biyu dan yana cikin asalin fi'ilin yana cikin harufan fi'ilin an bakin nan yana ciki amma da ta, ta farko da ya da nu'ara duk ba sa cikin asalin fi'ilin tunda asalin fi'ilin da'a ya da'u da'a ya da'o to da aka yi wannan ya koma ta da'ina aiki har guda nawa aka yi ya koma ta da'ina me yasa kuma ya koma haka ne sai wanda suka yi shazal arfa ko ko wanne ko hisu hisunun rasin asali dai amma za a ce tad'uwina za a ce mutum ɗaya an ta tad'u namiji mace fa za a ce an ta tad'uwina sai ya zamo wau ya zo da kasara bayan ramma abin ya yi nauyi ya yi nauyi sai aka mai da wau ɗin iya sai shi- eh, saboda ya ita tafi dacewa da kasara sai kuma aka ga ga ramma ramma ba za ta jaya ba sai aka shafe rammar aka ɗauko a aka yi kasara ga aina shine ya koma tad'ina anti tad'ina ke kina kira ko anti tad'ina ke kina addu'a Ah, kina addu'a da'a tana zuwa da ma'anoni daban-daban ma'anoninta guda biyu manya shine kira ko addu'a ko da'a ya du'u da'a ya du'u Ah, tana kuma da wasu ma'anonin bayan na kiran ko ko na addu'ar ko wa tas'aluna ko kuma fi'ili murari inda aka rafa ga wawun muhadabai maza shine kamar tas'aluna to wa'annan dai a halin rafa za a fusa musu nuni wa hasbuwa a shafe nonon sima alama ce lil jazmi ga jazma in an shafe nonon to ya nuna fi'ilan mazumai ne kamar na qur'ani fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fa in lam taf'alu taf'aluna ne da lam ta shiga me yin jazma sai aka shafe nonon ya koma taf'alu wa lan taf'alu shi ko taf'aluna ne shi din ma amma da lar me yin nasba ta shiga sai aka shafe nonon ya koma taf'alu wa lan taf'alu shafewar shi ne sima alama sima alama lil jazmi ga jazma wa nasbi ko nasba kalam ta kuni lita romi mazlama shi yasa su wannan fi'ilan guda biyar li'irabin su ko dai da harafi ko da shafi harafin li'irabin su ko da harafi ko da shafi harafin a fi'ilan da ake wa li'irabi gaba daya iri nawa ne yanzu dai a wannan baitin guda biyu an faɗa mana iri ɗaya shine al-af'alul khamsatu wanda aka ce ana musu raf'a da nuni ma'ana su nuni shine alamar raf'a su ana musu nasba da jazma da shafe nuni ma'ana su alamar nasba su shafe nuni alamar jazma su shafe nuni to fi'ilan da ake wal iradi a gaba ɗaya iri nawa ne saura bayan wannan iri ɗayan saura iri nawa ya rage gaba ɗaya kalmomin da ake irabi iri nawa ne iri nawa ne a cikinsu suna iri nawa ne fi'ili murari din da dai abinda ake wani irabi suna ne ko fi'ili murari suna ne masal irabi in ba inda ya kama da harafi fi'ili murari ana masal irabi in bai sadu da nunin takidi ba ko nunun mata inda a baya aka faɗa wa a'arabu murari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inasin kaya ru'una man futin to gaba ɗaya kalmomin da ake lirabi an sun kasu gida nawa ai gaba ɗaya ka iya kasa kalmomin da ake lirabi inda aka sha faɗa gida goma sha ɗaya a ciki gida takwas duk suna ne gida uku shine fi'ili murari gida uku sune fi'ili murari akwai suna mufradi mai sarrafa na farko kenan sai suna mufradi wanda baya sarrafa suna mufradi wanda baya sarrafa sai me tasniya sai jam'ul muzakkar salim suna mufradi mai sarrafa suna murad wanda baya sarrafa jam'u takassir wanda yake sarrafa shine na uku jam'u takassir wanda baya sarrafa shine na hudu sai tasniya na biyar kenan sai jam'u mudhakkar salim shine na shida sai wanne sai a wa a jam'in jam'in da aka yi da alif da ta shine na bakwai sai kuma wanne ne cikon shine al-asma'u ko al-hamsatu ko sittatu wannan guda takwas din duk suna ne wayannan sun gaba baki ɗaya nau'in sunan da ake ba li'irabi wanda a cikin nau'o'in nan guda takwas guda nawa ne ake wa li'irabi da wasali guda nawa ne ake wa li'irabi da harafi suna muradi mai sarrafa li'irabinsa da wasali ne suna muradi da ba a sarrafa shi ma dai li'irabin nasa da wasali ne jam'u takasir mai sarrafa li'irabinsa da wasali ne jam'u takasir da ba a sarrafa li'irabinsa da wasali ne wannan guda hudun duk li'irabinsu da wasali ne sai na biyar wanda shi ma ake masa irabi da wasali shine jam'in da aka yi da alif da ta shine kamar muslimatu ko hindatu to su ma wannan dil irabin su da wasali ne shi yasa nau'in ina guda biyar duk ana musu irabi da wasali ne nau'in suna nau'o'i uku kuwa ko gida uku daga cikin gidaje takwas da sunan da ake li'irabi to su wannan li'irabin su da harafi ne shine tasniya jam'un muzakkar salim sai kuma al asma'ul hamsatu ko sittatu to su wa'annan li'irabin su da harafi ne ba da wasali ba shi ko fi'ili murari wanda ake li'irabi gaba daya kasu gida uku ne akwai fi'ili murari mai ingantaccen ƙarshe wanda kuma ba abin da ya sadu da ƙarshensa nau'i na farko kenan sai kuma fi'ili murari'i wanda yake mai illar ƙarshe sai fi'ili murari'i wanda yake af'alul hamsatu din nan to su kenan nau'in fi'ili murari'in da ake wali irabi to an faɗa dai shi af'alul hamsa an yi musu raf'a da nuni nasba da shafe nunin jazra ma da shafe nunin kalam ta kuni lika rumi mazlama kamar inda kace lam ta kuni ke wanci ke dinnan bayan da za a yi lita rumi mazlama a ce kin nemi ki cutu wani ke dinnan kin wuce wadda za ta nemi ta cuta matsayin ki ya fi matsayin mai cuta to ta kuni fili na murari wanda da asalinsa ta kuni na amma da lam mai jazma ta shiga sai aka yi jazma da shafe nuna ya tarumi tarumi ma da asalinsa tarumina daga rama ne rama ya nema ya rumu yana nema waman ramar ula lailan ya komo waman ramar ula sahiran layali rama rama akwai fi'ilin a ƙur'ani ina mahaddata akwai rama ko marinsa ko murari'in ko amri a ƙur'ani ko ko to saboda mubtada min al-aslam ma kal mustafa wal murtaqi makarima duk wani suna da ya kare da alif alifin da fata ta ja kamar mustafa ko musa ko asa ko haya ko raha ko kuma duk wani suna da ya kare da ya yadda kasra ta ja kamar kari ko murtaki to irin wannan sunayen su ake kira suna mai illa irin wannan ake kira suna mai illa suna a ce mai illa ne dangane da nahau ba wai dangane da tasirifi ba dangane da nahau ba dangane da tasirifi ba saboda a gane ta yi kalma ta zama mutalla ce tana da illa a nahau amma wajen malaman tasirifi za su ce ba ta da illa ko zama tana da illa a wajen malaman tasirifi malaman nahau su ce a'a lafiya take yanzu kamar yado yado wajen malaman tasirifi tana da illa saboda mai an shafe ma wani abu ko amma wajen malaman nahu za su ce ba ta da illa lafiya lautaki za su ce ba ta da wata illa lafiya lautaki kamar wa'ada ya ido ya ido ya ido wajen malaman tasirifi fi'ili ne mai illa da yake da illa amma wajen malaman nahu fi'ili ne sahihi shi yasa ma za su yi masa rafa ko za su ce alamar rafa'arsa ramma alamar nasbarsa fata alamar jazbarsa sukuni ya idu ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum shaidan alam ya idkum rabbukum wa'adan hasana la'allaba mansubi a qur'ani ko akwai ya idu mansubi a qur'ani shi dai din nahawun daga qur'ani ake fita shi akwai ya idu mansubi a qur'ani ga dai marfu'i ga mazuri ya idu hum wa ne wa ma ya idu hum shaytan illa gurura ko a wani an an sami ya idu har uku wanda dukkanin su marfu'ai ne an musu rafa'a da ranna alam ya idkum rabbukum don kuma ya zo mazuni an masa zuwa da sukuni to amma akwai ya idu wanda yake mansubi shine abin nema fal awwal shi na farkon shi ne wanda yake ya kare da alifi duk suna wanda yake ya kare da alifi alifin da fata ce ta ja al'irabu fi kuddira jami'u ana kadar al'irabi a cikinsa gaba daya a za a ce ja al-mustafa ra'aitul mustafa marartu bil mustafa ja al-mustafa ta ce marfu'i ne da ramma muqaddara akan alifin ra'aitul mustafa mansubi ne da fata muqaddara akan alifin marartu bil mustafa majruri ne da kasara muqaddara karkashin alifin shi gaba ɗin irabinsa da kaddarawa ne wa huwa allazi qad usira shi ake kira suna maqsuri shi ake kira suna maqsuri suna maqsuri shine sunan da ya kare da alifi alifin da fata ce ta ja wasan na biyun shine kamar murtaki ko ƙari ko da'i ko mustahayi manƙosu shi sunansa manƙosi ana kiransa manƙosi wa nasbuhu zahar amma shi a halin nasba to nasba tasa tana fitowa fili ma'ana an masa nasba da fataha wadda za ta fito fili za a ce ra'aitul qariya ko na qur'ani ya qaumana ajibu da'iyallahi da'iyallahi shi wannan an masa nasba ta fito fili ko innal qariya lan ya qariya wa rafahu yunwa amma a halin rafa to sai a kaddara sai a ce ja'al qari ko ja'ad da'i kaza aran idan haka nan ake masa jara ma da kaddarawa sai a ce marartu bil qari ko na ƙur'ani ujibu da a wata da'i da'i murafu ilai ne murafu ilai majruri ne alama jararsa kasara muqaddara wa ayyu fi'l duk wani fi'ili ahirun minhu alif da ƙarshen sa ya zamo alifi kamar wanne kenan kamar ya hasha ko ya sa ko yara ya sa ya hasha yara yarwa yarwa rariya yarwa ƙarshen duk wannan dai alifi ne awawun ko zama ƙarshen sawawi kamar ya sumu ko ya da'u ko ya danu auya'un koya kamar ya ƙari ko ya rmi ko ya sari mamutallan ƙwarfiyar wannan shi ake kira fi'ili mu'tali fi'ili mu'tali kenan a wajen malaman na hau fi'ili mu'tali su a wajensu shine kawai wanda ƙarshensa ya zamo ko dai alifi ko wau ko ya don ya fara da wau ko ya fara da ya ba mutalli ba ne su a wajensu ko tsakiyarsa ya zo wau ko ya ba mutalli ne a wajensu ba su dai kawai illa shine a ce ya ƙare da wau ko alif ko ya amma wajen malaman tasirifi duk wa'annan za a ce mutallai ne su ya fara da harafin illa ko harafin illa ya zo a tsakiya ko ya zo a ƙarshe matuƙar dai akwai wau a fi'ili to wajen malaman tasrifi za su ce fi'ili ne mu'tali ko akwai ya a fi'ili malaman tasrifi za su ce fi'ili ne mu'tali ko akwai alifi a fi'ili to malaman tasrifi za su ce fi'ili ne mu'tali a su da wajen malaman nahu shine ya zamo karshen ne ɗaya daga cikin haruffan nan guda uku fal alifanu fihi ghairal jazmi a fi'ili murari wanda ya kare da alifi kamar ya hasha ko ya fa ko ya ra a halin li'irabi na raf'a za a kaddara ne hakanan a halin nasba za a ce zaidun ya sa ko na qur'ani wa amma man ja aka ya sa wa huwa ya hasha ko a alam ya alam bi anna allaha yara sai ya zakaru ban ya hasha ya hasha din fi'ili ne murari wanda yake marfu'i tunda ba nasibi ko jazumi da ya shiga masa amma me yayi alamar rafa ramma ce muqaddara akan alif ramma ce muqaddara akan alif haka nan ma a halin nasba zaka ce zaidun lan yas'a ko lan yahsha ko lan yara lan yara za a ce mansubi ne da fata muƙaddara a kan alifin wa abdi nasra ma kai yad'uya ne filin da yake ya ƙare da wa ko ya ƙare da ya to a halin nasba nasbar za ta fito ba'ana za a yi masa nasba da fata wadda take a fili kamar na ƙur'ani lan nad'uwa min dunihi ilaha lan nad'uwa ko liya ƙwariya Allahu amran kana maf'ula liya ƙwariya Allahu amran kana maf'ula shi yasa kamar yadu zaka ce lanyar uwa ko yarmiya zaka ce lanyar miya nasba sai ta fito ba ana alama nasba sai ta fito wa rafa fihi manu a halin rafa da mai karshe wau da mai karshe ya duk kaddarawa ake kamar na qur'ani wallahu yad'u ila daris salam yad'u min nunillahi ما لا ينفعه يدعو لمن روضه أقرب من نبي يدعو يدعو يدعو يا كيف أنا القرآن يدعو أهل رفع إذا مؤمس رفع درما مقدرة هكذا يرمي لا شيء زيد يرمي كل القرآن والله يقري بالحق والله يقري بالحق يقري المرفوع علامة رفع لما مقدرة ورفع فيه منوط amma da ya da yarmi filin da ya kare da wani ko wanda ya kare da ya to za a za a kaddara rafa'a ne za a wallahu ya du ila dar salami wallahu ya qaribul haqi rafa'a kaddara ta za a wa hadu jaziban salasahunna a halin jazma kuwa duk yanda ake wa fi'ili mu'talli jazma shine a shafe harafin illa ko wani a ce lam yad'u ko na qur'ani wala tad'u min dunillahi ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فليدع ناديا هكذا من كرشي أليفي سيأتي لم يهش ولم يهش إلا الله هو لم يرى لم يرى هكذا من كرشي سيأتي لم يرمي كون القرآن ليقري علينا ربك ليقري علينا ربك تقري حكم اللازم إنك هكا كاي حكمتي wanda yake shi ne lalle irin wannan hukuncin haka abin yake wato cewa wa'annan filin da yake mutalli idan mai illa da alif ne to da halin raf'arsa da halin nasbarsa da kaddarawa ake idan mai illa da wau ne kuwa to ana kaddara rafa amma ana masa nasba da fataha zahira ana masa jazma da shafe wau din haka nan mai ƙarshe ya shi ma haka abin yake haka abin yake wato a halin raf'a za a kaddara amma a halin nasba sai alamar nasba ta fito a halin jazma kuma a shafi a shafe wato alamar jazma a shafe wannan harafin illa shine alamar jazma alhamdulillah baitocin guda goma sun tsare ko
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبجلاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar wanda suke suna da irin wannan nusa a taure wata kane shi wanda ya ta haƙeƙe ya tsaya ya fidda wasu tamari wato ya fidda wasu exercise wanda ya kamata a ce ɗalibi yana bi yana amsawa kamar yanzu ƙarshen wannan a ga ya fidda tambayoyi sun haura goma daban-daban wanda ya dace a ce ɗalibi ya amsa su tambayoyi har goma sha uku wanda kuma daban-daban wata tambaya ɗaya ma sai zamo ƙarƙashinta akwai tambayoyi daban akwai wato tambayoyi daban-daban sannan akwai a akwai b akwai c to wanda da yake da irin wannan yana da kyau ya ringa ƙoƙarin amsawa in ya so wanda duk ya amsa in an zo zama na gaba sai ya kawo in ya kawo Allah da za a bi a kuda a gurguje ne a nuna inda yake an samu daidai a nuna inda yake ba samu daidai ba insha Allah ta'ala domin dai zamo an ƙara fahimta ilimin nawo ilimi ne da yake bukatar a tsaya a dage ya kowane ilimi saukin fahimta me yasa kowane ilimi saukin fahimta saboda ilimi ne da ko ina yana shiga eh ilimi ne da ko ina yana shiga yanzu in ka ɗau fikihu in ka ɗau babun sallah yanzu sallah muke amma shi in dai za ka karanta wani abu dole yana bukatar ya ka san shi shi yasa abu ne wanda koyaushe ake tarbiyyarsa a rayuwa in dai za a yi karatu ko a ga dangane da wannan sai zama kamar ya fi kowanne sauƙi ma kenan. Allah ya sa. Ai ya fi sauƙi.